اتخذ قوم موسى من بعده عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوا وكانوا ظالمين
نعم الرحيم يرحمه الرحمن تبارك وتعالى إنه يغفر يرحمه من سوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر المسجد الحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق تدريج ومكتال العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وسجد له سيماته لوجهه الا استدعوها الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين وهو هنا قول الله سبحانه وتعالى لسان حكم قوانا المسلمين da muke karanta ayoyin alƙur'ani da girma da a yau muna rana ta a goma ga wata na rabana hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu daya da biyu da arba'in da hudu wanda ya zama ɗaya ga watan hudu miladiyar annabi Isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da hudu inda za mu tashi akan wannan aya take magana ko ci gaba da magana akan mutanen Allah Musa kuma Allah Musa da mutanen sa ma'ana bani Isra'ila Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wata kala ko Musa min ma'i lil kulli yujilan lahu wa a jiya karatu ko jiya an yi magana akan yadda Allah Musa alaihi salam ya tafi ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala to bayan ya tafi nan wata kala ko Musa mutanen Allah Musa sai suka riga ba da bayan tafiyar nan ba da zahabi jigar munazari bayan ya tafi ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala sai suka riki min kulli kayan ado irin su warwaraye da ainihin su a kayan wuya irin na mata alin ta'aru min qawmi fir'auna wanda su banu isra'ila sun yi aron sare daga hannun matayen jama'an fir'auna fi illati ursin ma'ana za su yi awwanci ko ba iya hindon sai ya saura wurin su lokacin da aka halaka fir'auna da ma'asa yana hannun bari Isra'ila. To wannan ainihin abun nan da ya saura din to shi ne suka ainihin rike shi ijinan ainihin saka mu da hukun musawiri dan maraki wanda zawiri shi ne ainihin ya ainihin a narka musu ko ainihin kera musu wannan dan maraki da wannan kayan ado ma'ana gwalagwalai ne kayan ado sai ainihin aka ɗauke su aka narka su aka kola su har aka yi ainihin gunki na shi wannan dan marangi din saboda haka shi Musa Samiri shi ya musu wannan abu shi Musa Samiri dai ma'ana wani ne wanda aka yi shi ma a zamanin Annabi Musa alaihi salam wanda muka yi magana tsakanin baya kan cewa shi ba shi rayye bane amma shi mala'ika da kulle ya rene shi yan zina ne dan zina ne da kuwa su da haife shi ta yadda shi Allah ya turo masa mala'ika da kulle ya zo yana bashi nono ya musa an yatsunsa har ya girma da aka tsoron da fir'auna ya kawar wannan ruwa din sai ya ga kobatan dokin ainihin shi a ainihin mala'ika green inda ya taka sai ya ga ciyawa ta fito ganya saboda haka sai ya gane cewa kafan wannan wurin za ta iya raya abu sai ya kwashi wannan kasan sai ya koyi to bayan an halakar da fir'auna saboda haka da zai musa ya dogara da Allah sai ya dauko wannan kafan da ya mutu wannan abu sai ya dauko wannan kafan sai ya sa a bakin a ainihin shi wannan dan malaki dan malaki sai ya kama ainihin kuka inda sun da kuwa kamar yadda Allah ya faɗa cikin sun tsaha saboda haka ya fara kuka sai ya cewa haza ilahun wa ilahun Musa falazi ai wannan shine ubangijin ku shine ubangijin Allah Musa amma ya manta ya tuno zai gana da Allah su a wani wuri da Allah ya bar shi a nan saboda haka su kuma suka ɗauki wannan suka ci gaba da ainihin bauta masa saboda haka wannan zai iya daga cikin kaɗewa irin da shi wannan bawan Allah wanda Allah kuma ta'ala yi magana akan cewa idan ainihin Allah ya halitta bawa su ne to haka ainihin zan ko da ya yi rayuwarsa mummuna to da ya zo sai ya zo mutuwa fa yanzu ga alayhi kitabu sai littafi rigaya a take sai ya yi aikin alkhairi sai ga ainihin ya shiga aljanna har kuma inda mutum ainihin na a ainihin na kirki ne zai iya zama yana kirki sai mutuwan ta zo ya zama da cewa ainihin fa yanzu ga alayhi kitabu littafi ya riga ya shi sai ya zama ainihin na wuta Allah ya kiyaye to wannan duka hukunci na Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka shi wannan a shi shi ya faka musu ko ya kera musu wannan izinin din dan marakin nan jasadar a halin su ainihin na jiki a izinin din da hukwa wanda ainihin yana da ma'ana sauti ai sautun ai sawata sautun ko kuma yusma'u da ake ji in talaba kazalika bi wadi qur'an alladhi akadahu min hajir faras jibrila wannan kasan da ya dauka ya sa masa a baki shi ya mai da shi haka fa inna asarahu alhayat cewa ainihin a tasirin wannan kasan yana raya abin da ya sauka a kai shi ma yau zaɓa fiye saboda haka wannan shi ne abin da ya ai ilahan ma'ana wannan shi ne allan ku abin da ainihin ya gaya musu saboda haka wannan shi ne a bauta wa gunki ma'ana daga cikin wanda banu isra'ila suka fara kenan a kamar yadda ainihin bauta gunki ya faru ne tun a zamanin annabi nuhu alaihi salam su ne suka fara bauta gunki kafin annabi nuhu alaihi salam ya zama da cewa sai dai aikata kaburci a aikata a aikata ainihin sako a yi wasu abubuwa amma ba maganar haɗa Allah da wani amma daga zamanin annabi Nuhu alaihi salam daga na ta fara ainihin bauta wa gumaka to wannan shi ma wanda ya sawwara musu wannan to ma'ana shi ne abin da ainihin shi ma ya fara sawwara musu da ainihin bauta wa gumaka shi ainihin abin da ya shafi kunki ko da ba bauta masa ake yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan haramcinsa cewa Allah subhanahu wataala baya shiga gidan da ainihin mala'iku ba sa shiga gidan da fi kalbun aw sura wanda akwai kare ko akwai ainihin gunki a wannan gidan mala'iku rama ba sa shiga saboda haka malamai sun yi magana mai yawa akan ma'ana abin da ya shafi at-tasawir din nan ma'ana gunkin nan shi gunki malamai wanda suka yi ittifaki akan cewa wanda yake ainihin haramun a rike shi mutum ya je a gida ko da ba da niyyar bauta masa ba shine abin da yake da sifar mai rai kuma yake da inuwa ma'ana dan adam ne ko wata dabba ta Allah mai rai kuma yake da inuwa ma'ana zai fi da hannu da kafa da kayi da makamantansu amma duk abin da ba zai fi da inuwa ba a hoto ne aka zana shi to majoratin malamai sun da kan cewa wannan ba shi da haramci ma'ana a tare da shi da haka sai dai ainihin wasu suka tafi akan cewa to makruhi da shi din ma saboda haka in ta zamu ne haka suka shiga shi idan mutum zai yi ma'ana hoto abin da ya shafi a kamar na bishiya ko abin da ya shafi wani abin da zai bashi da rai kamar yadda ainihin a wani daga cikin bayan Allah ta ibn Abbas na Allah ya shi ya taba samun wani da wannan abin sai ki masa me kake yi da wannan sai sai ai sayarwa na ke baka dai Allah ya hana ma'ana a rike gunki bane amma abin da zaka yi ka tsare kan sai dawo kamar bishiya da ka yi an tsare kan sai dawo kamar bishiya to wannan zaka iya ainihin rike shi da haka malamai suka fito duk abin da ba shi da rai kamar bishiya kenan ashe ya zuzu ka yi hotonsa balle ma kuma abin da dan adam ne daman ya kera shi irin mota irin wasu abubuwa sai kai gunkinta wannan duka ainihin babu komai amma duk abin da Allah ya halitta mai rai ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ran tashin alkiyama ina cewa harakar mutasawwiruna masu yin zane irin wannan hoton a wannan gunkin to sun halaka saboda haka hadisi yake cewa duk mai yin ainihin gunki irin wannan ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai ajiye shi zai ajiye su yin da cewa he sun busa wannan ainihin abun rai tukuna ana musu azaba ana cewa su busa masa rai ko ba za su iya busa masa ba har abada da haka to wannan shine ma'ana hadarin abin da ya shafi abin da yake da ma'ana alamun aure rai a wannan ne za a ga cewa ana yawan kurakurai wani lokacin misali wani za a ga bai ankara ba a gidansa ko a motarsa sai ga an kawo wani abu kamar irin ga irin ainihin soso za a ko an yi zaki ko an yi damuta da shi mutum ya ajiye to irin wani duka haramun ne a musulunci ko irin kayan kanshi a cikin ainihin mota daga ainihin an yi dan malam da littafi haka da ainihin an yi kamar wani dan zaki haka amma irin abun da ake ajiyewa a cikin mota mai dan kanshi din nan to yin wani abubuwan dukkan su haramun ne mutum ya ajiye su saboda mai saboda suna da ainihin inuwa sukan babu ainihin wani sabani a kansu wanda aka yi sabani abin da ke ba shi inuwa kamar hoto kenan in ka sa shi a rana ma inuwan takardar da zai fito ba inuwan kayi da kafa da makamantansu ba inda kuma aka yi sauki a fidda mai hoto din shi kuma shi ne inda ya zama na cewa saboda wasu dalilai na farko idan ya zama na saboda dalilan wasan yara mata irin masu koyan abin da ya shafi a kizo akan za ka yi tsana irin kaga yarinya ta koya yi tsana kamar tana koyon wannan to duka wannan malamai sun duka kan cewa wannan ya juzu saboda ga manufar da aka yi kowa ya san ga manufar da aka yi don shi har ma suke kawo wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda ya zama shigowa cikin gida ya samu na Aisha saboda na Aisha alaihi salam lokacin da ainihin ta tare shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekarun da ba su da yawa da aka yi suke tara yara kanana haka suke kamar dan wasa da yara yan uwansa saboda haka da ya shigo ya ganta da yara sai ya ga kuma wani dan doki haka a tsakanin su dan gunkin doki haka sai yake ce mata wannan kuma abin da nake gani ba ya ce ai doki ne kuma da buta na hali na ga iya da ainihin yan buka sai guda biyu sai take ce masa ah ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam baka baka karanta bane an ce ainihin annabi sulaiman na iya doki ga fuka-fukai wanda Allah ya dariya ya dariya har sun haƙorin zai fito wani ma'ana kenan yau shine za a za a tunatar ko za a taimaka masa kaza kaza ke saboda haka to bai taimaka ku a jibihe ba suka ci gaba da wasa da shi to irin wani duka malamai suna magana kan cewa in an yi saboda wasan yara ne to duka irin wannan ba shi da matsala ko kuma a'a da aka yi gunkin sai aka yi masa abun ma'ana da ya wulakanta shi an yi shi aka tsare mai kai ko kuma aka fasa masa ainihin suke to duka wannan shi ma ana magana kan cewa babu komai a kansa wanda kuma bayan da inuwa din hujjojin da suke bayarwa shine ma'ana na wannan mayafi ko labule na nana Aisha radiyallahu anha wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana akan cewa cikin wannan labulen yana so amini Allah kirami kiyaye mana wannan labulen da ainihin ke saboda ma zalata zahiru tu arubi arudini fi salati ina sallah sai ina tuna hoton da ke cikin wannan labulen din saboda haka nana Aisha ya cire wannan labulen cire labulen sai ta mai da shi filo saboda haka sai zama da su a lokacin kwanciya da ake amfani da shi to sai malamai suka ce to ai inda haramun ne hoton da ba shi da inuwa da ainihin ta cire din cewa zai zai ta kona ko kuma ainihin ba za a sake mai da shi a masa filo da shi kuma yana amfani da shi ba to da haka malamai suka rubuta zuwa kan cewa to lalle in hoton da ba shi da inuwa to ya juzu wasu kuma suka suka ce to makaruhi ne an ji ba haramu bane amma makaruhi ne in ba ya zama dole ba ma ba a so ma'ana irin wannan hoto ne saboda haka sai wasu suka kawo kan wannan mataki ya zama da cewa in ba hoton da ya zama dole ba ko an ta za ka tafi wata kasa an ce ga yi passport da irin wani abubuwan sai ya zama da ba suka son abin da ya shafi hoto ba saboda wa'annan hadisai da suka yi magana da yawa akan abin da ya shafi ma'ana wannan ma'ana wanda ake sai masa a tasawir abin da ya shafi ainihin hoto suran da abu to shi wannan a ainihin a musa samiri ya suranta musu abun da inuwarsa da komi a matsayinsa ma'ana na gunki sannan kuma ya sake cewa ai shi ne allah ma da ya kamata ainihin su bautawa ba sa ainihin ba su bauta masa ba saboda haka sai su ɗan suka kama bauta masa ba da musa ya tafi idan su zan lahu kuwa saboda haka alam yara wannan hula ya kallimu allah subhanahu wa ta'ala ta shin ba sa gani ne gunkin nan bai iya ainihin musu magana wala ya hadihim sabila ba zai iya shirin da su zuwa ga hanya ba fa kaifa yuttakhadhu ilahan sai a za a rike shi a matsayin Allah subhanahu wa ta'ala abinda ba zai iya yi maka komai ba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ya yun nasu duriba masalun fastami'u la inna la yasduna minna lan yakhluqu dhubaban wa law yasma'u la wa in yaslukum dhubabu shay'an la yastakizuhu min da'ufa al-qadim wal mahdlub cewa Allah ya sa misali cewa duriba masalun fastami'u la ku saurari misali da Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin saba yace wayannan da suka kafir cewa Allah sun rike ainihin gumaka ba sai gura da sun dan yabul kuzu baba wayannan wanda suka suke rikewa a matsayin alloli ba za su iya halittan koda kuda ba balle su halitta abin da yake sama da kuda kai wa in yaslubu zubabu shay'an idan ma kuda ta kwace musu wani abu misali a zo a ce irin abincin da ake ajiyewa a gaban gunki sai kuda ainihin ya zo ya cire wani abu a jiki ko ya bata gunki ba zai iya cewa komai ba saboda haka ake cewa wa in yaslubu zubabu shay'an la yansakizuhu minhu da aka hauma talib wal mazlum da su da suke bauta wani Allah su yi rauni da shi Allah da ake bauta ba zai iya kansa komai ma shi ma yayi rauni to da aka wannan shine hukunci da Allah subhanahu wataala yake ba misali akan duk wanda yake bauta wani abu da aka nai Musa alaihi salam sai sai ganawa da Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya ce ya taho da wasu daga cikin mutanensa da aka ne tashi tafiya saboda yana shauƙi zai gana da Allah sai yayi gaba saboda haka ma'ana su biyo bayansa da Allah subhanahu wa ta'ala ke ce masa ma azalaka an qawlika ya Musa qala hum la ala asri wa aziltu ilayka rabbi tarda qala fa inna qad fatanaka wa min ba'dika wa adallahum as-samiri فرجع موسى الى قومه بطوان الاسلام قال يا قوم ارني اخبركم ما لنا سنا فقال عليكم الاحد امرتكم ان يجعل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي قالوا ما كلفنا موعدك ملكنا ولكننا هم من الله أوزارا من ذلك القوم فكذبناها فكذلك على السامري فأخرج له عجلا ضد له القوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرسل إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قول يا قوم إنما كنتم بي وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأتوا أمري قال لن نمر عليه عاكفين حتى يرسل إلا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيت مضل على اتبعني أفاسد أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بليتي ولا برأسها إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تكن قولي قال وما كتبك يا سامري قال فصبت ما لبسوا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فإن لك في الحياة أن تقول لا إساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الهك الذي انزلت عليه عاكفا لنعرفنه ثم لننصفنه في اليم نصفا Allah ya dinga tsere yadda ya faru tsakanin ganawarsa da ainihin annabi Musa din daga zuwan sai Allah yake cewa ma azalaka an qaulika ya Musa ya kai gaggawa kamar mutane ka ka taho sai yake cewa qala mula ala asr ya Allah suna nan suna biye da ni wa azintu laka rabbil farda na yi gaggawa da zan kai da ni karka sai na saba wa ainihin umarninka wa azintu laka rabbil farda saboda haka suka dinga gana wasu Allah yake cewa ai bayan tahowanka mutanenka ainihin sun riki dan maraki suna ainihin bauta masa wa azintu laka rabbil farda kana fa inna qarfatan na qawmaka in ba'dika wa adallahu mustamiri mun mazarrabi mutanenka bayan ka samiri ya batar da su adallahu mustamiri saboda haka faraja musa ila qawmi gadban asifa annabi Musa daga jin wannan maganan bayan sun ga Allah ya tsawo yana cikin fushi gabban asiba kana ya qawmi alamin kum rabbukum adan hasana ya ku mutane na shin Allah bai muku alƙawari mai kyau bane cewa zai ba ku littafi zai ba ku rayuwa mai kyau zai ba ku halifanci a doron kasa ku halifanci mutanen Fir'auna duk duniya ku mallake ta ga addini ga duniya alamin kum rabbukum adan hasana afa qala alaykum al-ahdu amaratum an yahilla alaykum ghadabun rabbikum fa aqlakum maw'idi saboda haka kun ga wani zamanin da na ɗauka ɗin har ya yi tsayi na ɗan tafiyan da na yi din har na ɓata lokaci ne har kun manta da Allah har ainihin kun kowa bauta wannan gunki ta suka ce ƙaru ma aka lafina ma idan kai malkina walakin na hun min la'au za ta bijin zoyi ba ka zauna haka ka zalika ala ka samiri ba a kare da lahun ijilan da lahun kuwa ba ƙaru ala ilahu kuma ilahu ba ƙara ala ilahu kuma ilahu musa ba da zi saboda haka yake cewa suka ce ai ya musa ba da gangan muka yi ba ainihin muna ɗauke da kayan ado na wa'annan mutanen ga nauyinsu sai Musa Samiri ya ce bari ya karɓa ya kera mana da ya kera mana kuma sai ga ɗan malaki ya fita ko mun ga yana kuka saboda haka sai suka ce sai faransi sai muka manta ya ce haza ila kuma ila Musa faransi saboda haka sai Allah ya ce a fala ya rauna Allah ya zuwa yin kaula wala ya fi kula mun barron wala naf'a ba sa ganin ba iya mayar musu amsa ne kawai ihu ko yake yi sauyi su sauti kawai yake fitarwa ba za su mishi magana ya bada amsa ba saboda haka ba zai iya amfanar musu da komi ba ba zai iya tare musu ainihin komai ba wala amla kula darran wala nafa wala kad qala lahum harun min qabl ya qawmi inna ma kuntum bi wa inna rabbakum arrahman fattabi'uni wa ati'u amri saboda haka daman shi annabi harun ya ga musu lokacin da musu bayana yake cewa ya ku mutane an riga da fa'an zarrabe ku wa inna rabbakum arrahman ubangijin ku shine wannan arrahman mai tausayawa komai da komai da ka ku bi shi ku bi ainihin abinda ainihin muke Allah na bara ya ki bina ta da zai labo sai in ka kai ba za mu bi ka ba ba za mu kushe muna bauta wannan dan marakin hatta ya zai labo Musa har sai Musa ya dawo mana sannan ainihin mu wannan alai Musa kuma da ya zo sai ya kama kan ainihin dan uwan nasa da gemunsa yace sai shi dan wake cewa ya bukum malata kun biliyati wala ibrashiya inni kashitu an takuna fawadda bayna bani isra'ila wa lam taqul qawli dan Musa yake ce masa me yasa ba za ka biyo ni ba da ka sun ki su bi maka magana sai ke so a'a ni ina tsoro ne idan na kama hanya na bika to ma labudda wasu mutane daga cikin wayannan jama'a za su biyo ni wasu kuma za su yi abota wa ainihin dan maraki kaga zaka sai farrakta baina bani isra'ila wa lam tarqu qawli saboda haka zaka sai na raba kan bani isra'ila na kafa su gida biyu da haka na zauna ina ta faman kiran su dai karka sai na raba kan bani isra'ila saboda haka da ya bada wannan hujjan saboda haka sai Allah ya fita ya bar shi sai koma kan shi wanda ya dan marakin yake cewa matar kuka ya samiri to kai kuma samiri me yasa ka aikata wannan sai ke cewa basurtu ma la yusu bihi fa qawatu qawtan min ar-rusul fa nabasuha wa kadhalika sawwalat li nafsi yake to na ga abin da basu gani bane domin na ga ainihin doki na shi wannan a mala'ika jibril yana raya abubuwa inda ya taka shi yasa har da yi wannan kasan saboda haka fa qawatu qawtan min asar rasuli sai na da dankin kasa daga ainihin a matakin inda wannan dan aike shi ne mala'ika jibril da taka din nan fa da basu ha sai na zeba wannan dan marakin sai ta amma kuma abin da ya sani haka wa kazalika sawwala fi nafsi raina ne kawai ta tsara mini haka saboda haka da ya faɗi wannan hujjarsa annabi musa yake wato fas hafa inna laka fil hayat an taqula la ilaha wa inna laka maw'idan lan tuqlafa wanzur ila ilahika alladhi zalta alayhi aqibal nuharrikannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa sai ce masa to yanzu kai a fasa fa inna laka fil hayat an taqula la ilaha ya masa mummunan addu'a ya ce to ka tafi kai a doron kasa rayuwarka har ka gama rayuwarka abinda za ka dinga cewa la misasa la misasa ba shafa ba shafa saboda mai saboda duk wanda ya shafe shi shi wanda ya shafe shi zai zazzabi mai tsanani shi ma musa zamirin zai zazzabi mai tsanani da haka ba wanda ya sai taɓa jikinsa haka ya dinga tafiya saboda haka duk wanda ba ba wanda ba wanda ya sai taɓa jikinsa kuma kaga ba zai mu'amala cikin mutane ba sai kama yawon tilbariya kawai a cikin daji tsakanin wannan in ka zo ma kusa da shi ne maka lamisa su lamisa su fa inna laka bila an takura lamisa wa inna laka mau'idan lan tuklafa kuma akwai wani alƙawarin da ba za ka saba shi ba na halakanka yana zuwa nan ma za ka halaka saboda kuma ka tsaya ka gani wanzur ila ilahi lahi kan lazzal da alai aki fala nuharrin annahu summa ranansu fannahu ila min asba ka tsaya ka yadda za mu kona wannan gunkin naka wannan allan naka za mu kona shi mu sheke shi kuma a cikin ma'ana kogi na ainihin nil saboda haka a nan haka ya kona wannan gunkin ya sheke shi a cikin ma'ana kogi ainihin nil da nan wannan wufilan mi laswa sai Allah ya inna ma ilaha illa huwa inna ma ilaha huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ku gani Allah kun nan shine wanda babu mai kama da shi babu ainihin wani wanda yake da ainihin kwatankwacin sa Allah subhanahu wa ta'ala inna ilahakum lawahid ubangijin ku ainihin guda ɗaya ne a da a ce ainihin a cikin sammai da kasai akwai wasu dauka na biyu ma adam inna Allah la fasadata da sai ainihin akwai wani Allah ga Allah ga Allah a sama ko a ƙasa saboda haka Allah ya ce da duniyar duk ta ainihin ta lalace saboda haka da mulkin ba zai tafi tare ba saboda me saboda wannan Allah zai ce ayi ruwa wannan ya ce ba yanzu ya kamata a yi ba wannan zai an dinga samun sabani kenan saboda haka sistan din gaba ɗaya ba zai ci ba saboda haka Allah shi kadai saboda haka wannan shine Allah ya bada kisan abin da ya faru tsakanin ma'ana Musa Samiri da jama'a su da kuma Annabi Musa sai ke cewa alam yara wannan wala yukallimuhum wala yahdihim sabila ittakazuhu turki shi wannan dan marakin a matsayin gunki a matsayin Allah wa kanu zalimina so ma zalimtan kansu ne bittikazihi da rikon wannan
ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين نعم ولما أدخل في عينهم ورأى أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين آه ولما أدخل في أيديهم yayin da suka yi nadama game da bautawa shi wannan wakilin suka yi nadama bayan wannan abin ya faru wara'au suka gane annahum kamta zuciya sun mata biha da wannan rika gunkin nan wa ba da ruju'i Musa bayan dawon annabi Musa to gane wannan qalan suka ce la illa min amna rabbuna wallahi idan ubangijin mu ya yi ba dan ya mana gafara ba ya ba dan ya mana rahama ba wa ya rasuluna da ya gafarta mana na da kunan na min al-qasir da mun zo muna da gaskin ta abu saboda haka shi Allah subhanahu wa ta'ala al'adar da sai komin girman laifi komin girman sa inda Allah inda mutum ya suka shaukar duba suka shiga to Allah subhanahu wa ta'ala na gafar da ma'ana wannan laifi komin girman sa inda shauka suka shiga kuma aini ma asarra manistar fara walau ada fi yau musarki da marra manzo Allah suna suna cewa duk mai istighfari duba ba a rubuta shi daga cikin masu sako ko da a yini zai yi sakon sau saba'in yana duba shi wannan kalan sabon ne zai aikata wannan sabon ya dawo ya gane cewa ya yi kuskure ya cika sharuɗan duba ya duba Allah sai ya gafarta idan ya sake aikatawa ya sake tuna cewa wannan abun babu kyau ya cika sharuɗan duba ya duba Allah sai ya gafarta masa ko da sau saba'in zai yi a yi sabanin dan adam idan ka masa laifi sau ɗaya ya yafe a yi irin wannan kalan laifi in ka sake maimaitawa ya yafe in ka sake maimaitawa da kai wannan gangan ne da ka zai wala ya fito shi Allah ainihin in dai ka cika shaura shaura kuma ga sunan a littafi na kasa kasa mai alari ya kawo mana ko wa shuru taubat yawran duba annadabu ala ma fata wa niyyatu Allah ya qulu ila zammin shi ma baki alaihi min umrihi wa an yatruka al ma'asiyata fi sa'atiha in kana mutalassan biha sai suka wannan shauran shi ne ya yi nadama a kan abin da ya aikata har zuciyarsa ba ya yi nadama mutane su gani ba a Allah kuma ya riga da ya san zuciyarsa in dai zuciyar tabbas ta yi nadama an nadamu alama fata sannan ya kudurce a zuciyarsa Allah ya kuda ila zambin ba zai sake aikata wannan zunubin ba ba wai zuwa gobe ba ko zuwa anjima ba kamar yadda ainihin da yawa suke idan wata ramadana ta zo mutum sai ainihin ya sai ya bar aikata kaza ba zai sha taba ba ba zai ainihin aikata munanan abubuwa da ake aikata na harkar mata ko giya ko tsawo ba amma ba a ransa ma wai yana ga in mutum ramadana ta wuce zai koma to wannan inda ya ga dama ya ci gaba da idan wannan tuban Allah bai karfe shi ba saboda haka to wannan shine wani yesu Allah ya bude ila zambi idan ma kana so kai isti'a ka kai da ka da ku da ramadanan to idan ramadanan ta zo lalle kai niyyar cewa wannan abun ka bar shi har abada sai dai in karfin da abun yayi bayan ramadanan to wannan kuma amma dai kai niyan har abada ne shine wanne su Allah ya ura ila zambi fi ma baki alaihi min umrihi a dukkan ainihin rayuwarsa sannan kuma wa an yusukal ma'afiyata ya bar aikata sabon fi sa'atiha a cikin lokacin da yake aikatawa in kana mutalabbisan biha in yana lake da ita ma'ana abin da ake rubi a ciki yana aikata sabo misali zina yake yi ba misali zina yake yi iya da halin yin zinan sai sai ya tuba amma sai lokacin da misali ba yi da halin yin zina ko Allah ya jarrabe shi misali ba yi da karfin yin zina sai sai ya tuba wannan tuba ba irin da ake tuba ta zama ainihin tuba mu ko kuma barawo ne yake sata sai da aka yanke masa hannayen sa da kofin sa gaba ɗaya ba yadda zai yi sata sai sai ya tuba to wannan duka bai tuba lokacin da ake ainihin tuba ba saboda haka tuba da ake so lokacin da kake da halin aikata abun sai ka ainihin tuba saboda haka to wannan shine malamin suke magana akan ainihin tuba saboda haka da illa min ramna rabbuna wa yaqulu an nakuna min al-kafirin na'am
ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال لي ما خلفتموني قال لي ما خلفتموني من بعدي أعملتم أمر ربكم وألقى الواح وأخذ برأس أخيه يدعوه إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وألهمنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين
ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم قال قال الله وأخذ برأس أخيه يسره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشرك رجاء ولا تسألني ما نقول الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين الله سبحانه وتعالى ولما رجع موسى إلى قومه yayin da annabi Musa ya dawo da ga mutanensa bayan ya gana da Allah subhanahu wataala kan kwana yana fushi min da hakkin ta bangaren asuban dan bakin ciki da abin da suka aikata qala lahum sai ke musu fi sama kalabtum muni abin da muka aine me a bayan din nan fi sa kilafu ma'ana muni ma'ana yayi muni min ba'di bayana ma'ana khilafatukum hadhihi haythu asharantum tunda kun hada Allah subhanahu wa ta'ala da wani saboda haka wannan halifanci da kuka yi a bayana ya yi muni a adinsu amra rabbikum shin kun gaggauta a kamarin ubangijin ku ne kuna ganin kamar na rike ban dawo ba saboda haka wa alqal alwa annabi Musa alaihi salam sai ya jefa allon da suke hannunsa a taurata gazaban lirabbi don fushi an taɓa ubangijinsa wata kassara sai wannan allon ainihin ta kankare saboda haka da wayannan allon da ya ce farfina wani kaunin harshe guda goma ne kaunin kuma harshe ainihin guda bakwai da haka suka wannan rubutun a taura ne ya zama musu shi kamar yadda mutanen annabi wani sallallahu alaihi wasallam kafiran zamanin suke cewa kamar yadda aka ba Musa a taura ma'ana rungumin da wani ita a rubuce kai ma me zai hana qur'anin naka a baka shi ma'ana a rubuce kamar yadda aka ba annabi Musa duka wannan ishadi ne ma'ana da suke tsakaninsu da annabawa saboda haka sai ke cewa alkal alwaha ya zai da wa'annan allunan wa a kaza bi ra'asi aki sai ya kama kan dan uwan sannan ma'ana bi sha'arihi ya kama kashin sabimi da hannun damansa wanda ya tsaye bi shimali ya mutu kuma da hannun hagu ya zurru ilai yana dawo shi ga gazuban dan fushi kala yake cewa ya inna ummi ya inna umma ya kai dan uwata ma'ana ya kira shi da sunan uwa arada ummi wa zikruwa a dan kuli kalbihi saboda haka zai ce cewa innal qawma sab'uni lallai wayannan mutane da suka neman sun raunar da ni wa kadu sun ba da ma ya fi ma'ana su kashe ni da annabi harun shi ga zai musa wayannan mutanen na musu faɗa na musu wa'azi amma ƙarshe ma sun nemi ma su kashe ni kuma fala su yi al'ada kar ainihin ka sa makiya su min ainihin farin ciki bi hana suka iya saboda kawo lakanta ni daman kai nake tayawa kuma gashi ka zo ka rike ni kai ma kana min faɗa da aka yi su yare su ainihin tsakaninmu ya riga da ya bani wannan shaki ta mace ba su adai to karka mini haka wala ta alima alqawmin zalimina kar ka sanya yayin daga cikin mutanen da suke azzalimai bi ibadatu bi da bauta dan maraki bil mu'akabati a wajen kama ne da zaka yi da ainihin wannan laifin da kake kama ne na'am qala rabbika shirli sai ke cewa Allah ka gafarta mini ma sanat da abin da aika da aikin dan uwana shi Allah ya musa kenan gafarta mini wani aiki gafarta dan uwana أشركه بالدعاء إرضاء له يا شكل السنة دعاء لن ينبي الجنسة ودفعا لشنسل الشماعة به كما دن يئذي ونن أين داريا دم مكي على سيمتا ثم يساشا السنة دعاء ثم قال السواء يا في مكينا ثم دعاك يجب دعاء ولكل لي ولأيدي وأدخلنا في رحمتك الله كشبت وأذكر رحمتك وأنت أرحم الراحمين lalle kai ne mafi rahaman dukkan ainihin wani mai rahama saboda haka Allah subhanahu wataala shine mafi rahama dukkan wani wanda yake ganin yana da rahama domin da gaskira amaniyar Allah subhanahu wataala yake cewa kataba ala nafsihi rahmata cewa ya rubuta wa kansa ma'ana zatin sa rahama shi yasa duk ainihin wani abu da kasan yana jin tausayin wani to wannan daga rahamar Allah subhanahu wataala ne ma'ana wannan abu yake tausaya wa ainihin dan uwansa saboda haka a wa'anta rahamu rahimina kai ne mai rahama dukkan ainihin masu rahama
إن الذين اتقوا العجل زينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المبتدئين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعد
إن الذين سكتوا إلا سنار من قضاء ربهم وزلوا في الحياة أولئك على المسلمين والذين عملوا السيئات ثم تابوا بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم Allah subhanahu wa ta'ala zai cewa in dal ladina takabu da mitla lalle wa idan da suka riki dan maraki ilaha a matsayin sa da ubangiji sai Allah subhanahu wa ta'ala a bangarori guda biyu yana yawan tsanantawa ma'ana a dukkan wani sako na farko ma'ana sako mutum ya hada Allah subhanahu wa ta'ala da wani abin da ya shafi ainihin shirka to wannan Allah subhanahu wa ta'ala idan yayi magana kan sa yana tsanantawa saboda Allah bai san kiyaya na biyu kuma abin da ya shafi ma'ana girman kai dan adam ba ya hada Allah da wani ba amma sai yana girman kai to wannan girman kan Allah subhanahu wa ta'ala bai san sa a sanadin girman kai ne Allah ya halaka ainihin Fir'auna a ya halaka da ainihin shedan ya zama da cewa abun tserewa a bayan kasa a duniya ta yi to haka duk wanda da girman kai zaka ji Allah subhanahu wa ta'ala yana yawan magana akan wannan saboda haka wayannan sifofi wala mul kibriya zaka ji ta wala mul kibriya fi samawati wal ardi girma na ne a sama da kasa gaba daya al kibriya ulijani girma ma ya tina ne duk wanda ya jaye jaye da ni to sai na jefa shi a cikin wuta duk wanda yake girman kai Allah ya ce na ajiye wasu mala'iku idan ainihin ya girman kai ya dagawa sai mala'ikun su da kansa ya yi kasa saboda haka sai ya zama kaskantacce duk wanda kuma ya kaskantar da kansa akwai mala'ikun da suke sama sai su dawo ma'ana su daga shi sai ya zama ainihin mai girma a wurin Allah subhanahu wataala amma yake mutum zarafi ta kulkulu idan au halila أو كلك مما يكون في صدوركم وسيقولون من يجيب لا لا تعلم إنك لن تخرق الأرض ولن تملك الجبال طولا fikir man kan da za ka yi baka saka ta ta za ka je ta shawa baka yi kuma ka kai dutse ainihin tsayi ba saboda haka da wannan masu wannan bangaren Allah yana yawan tsanantawa saboda sirobi ne wanda ya ajiye wa kansa kama ainihin wannan wanda suka saka gunki ma'ana na wannan dan maraki din nan Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi da al-musawwiru saboda haka tunda shi ne musawwiru duk wanda ya turanta wani abu ya shiga ainihin bangaren Allah subhanahu wataala kamar yadda yake cewa huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwir Allah shine al-khaliqu shine al-bari'u mai kakan halitta shine ainihin al-khaliqu mai halitta al-bari'u mai kakan halitta al-musawwir shine mai turanta halitta ya ayyuha al-insanu innaka kadihun ila rabbika kadama mulaqi وما يلزم ما ذرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك Allah shine mai surar dan adam duk ainihin yadda ya ga dama wallazi sawwirukum fil arhami kayfa yasha Allah shi ke suran ta ku a cikin mahaifa duk ainihin yadda ya ga dama saboda haka surantawa abu ne na Allah subhanahu wataala saboda haka yake cewa to innal ladina takazzuru izra wa innal da suka riki dan maraki suna bauta masa malamai suna magana suna cewa abin da ya tafi shi gunkin ma abin da ya sa Allah yake sanantawa a kansa saboda ana bauta masa ne amma inda ba a bauta masa da Allah ba zai yawan magana a kan sai yi magana cikin ayoyi masu yawan nan ba saboda haka idan da zai illa wanda suka gidan malakin a matsayin su na ilaha ubangiji sai na ruhum galabun da sannu fushi za ta same su azaba kenan rabi da ubangijin su wa zillatun da kamkanci fil hayati duniya a rayuwar duniya saboda haka fa uzimu bil amri bi qatli ba'dihim ba'd bi qatli anfusihim sai ainihin aka azantar da su kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ku ila bani kun baqtulu anfusakum ku kace kawo kanku saboda haka wannan shine azaba na farko da Allah ya musu a duniya su baro Isra'ila Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma na faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda ba'dikum fataba alaykum saboda haka to wannan sai Allah kamar yadda ainihin a kawo a ainihin riwayat cewa da Allah ya musu wannan cewa ga an su kawai da Allah zai musu sai Allah ya kawo wani bakin girgize ya lullube su da bakin girgize ya lullube su sai suka fara tsaran junansu kowa bai san wanda yake tsara ba kafin girgizar yaye sai da aka kashe mutum dubu saba'in a cikin bari isra'ila da aka ta wannan shi ma daga cikin nau'in da Allah ya musu azaba a duniya da farko ba su a musu mu sannan kuma na biyu kuma wa duribat alaihim zillatu ila yawm qiyama an saba musu kuma azaba na ma'ana kaskanci ila yawm qiyama har zuwa ga yawm ranar tashin qiyama wa duribat alaihim zillatu wal maskana kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa an suma musu ma'ana ƙasƙanci da maskana maskana shine ainihin ma'ana miskinanci amma an ɗauko shi da kalman ma'ana zama saboda shi miskini abin da za kiran sa ma'ana miskini wanda shi tsabar miskinanci ba bai da wasu harkoki kamar kullum yana zaune a gida huwa sakin kullum yana zaune a bai da wasu harkoki shine ma'anar miskini to kuma za ka samu su maskana da kuma ainihin ƙasƙanci su baro isra'ila sai ga cewa bari isra'ila yana mulke da kamfuna da yawa amma za a gan shi dan gajeren wando da wata tsohuwar la roba yana yawo kawai kuma haka zai har zuwa ga mutuwa kuma su da suke girke da ainihin tattalin arziki na duniya amma duk inda zan su ya su ainihin talakawa ne to idan baka ji daɗin abin da ke hannunka ba baka more ba domin amfanin duniya to ba komai bane ya kawo ka a wato ribat alayhi muzillatu wal maskara dole su fama wannan zillatu wal maskara ne ya sa har abada kowa suna da inda suke da awai ikirarin nasu ne amma su banu isra'ila har gobe fada ake yi a azirin gaza nasu ne a ba nasu bane waye na nasu ne ko muhalli Allah bai sa su a ba har yanzu saboda haka to wannan duka ya daga cikin abin da Allah ya ce musu azaba a duniya wa zuribat alaihim al-zillat wal maskara wa kadhalika ay kama tuzainahu Allah ya ce kamar yadda muka saka musu nazzil muftari da haka muke sakawa masu kaga alallahi wa kaji Allah kajen ƙarya bi shiraki da yin shirka wa ghairihi da aidin walinsa walladina amilu sayyi'ati Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa innal ladina aikata munanan abubuwa sun mata mu sannan suka tuba rajin wani suka fasa wannan aikin min ba'diha bayan ma'ala sun aikata wa amanu billahi suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala wa inna inna rabbaka lalle ubangijinka min ba'diha bayan wannan tuban da gafuru rahim wallahi mai gafara ne rahim mai jin kai ne ma'ana bihi da su saboda haka duk mutumin da ainihin ya tuba to Allah subhanahu wa ta'ala zai karbi tubansa kuma da ban yana cewa kayan tuba sannan wata tafi cikin zakatar tambuha ka biyar da kyakkyawan aiki a bayan mummuna da haka sai ga ya goge maka wa'in sallai suka naka idan ka ci gaba da aikata su ina rabbaka min ba'di hada gafurur rahim
ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم بربهم يرهبون
نعم ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الله ومن السميع هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون Allah subhanahu wa ta'ala sai walamma sakata Musa al-ghadab yayin da fushi ya dalu gabanin Allah Musa sakana ma da ya dalu an Musa gabanin Allah Musa alaihi salam wannan istiara ce wanda malamin balaga su kiran da istiara ma'ana makaliya ko istiara makaliya wa saboda walamma sakata abu sallallahu aka ce yayin da fushi ya shiru sakata ma'ana yin shiru ne saboda haka to fushi wata sifa sai ba dan adam bane balle a ce ayin ya yi shiru inda mutum ya kace sakata ya shiru sakata lamaru ko sakata rajulu to wannan ya zauna ma'ana shine ka'ida a hakiki to amma idan aka ce sakata sakata lagazabu to fushin an kamanta shi dan adam ne sai aka shaka dan adam wurin miza na buɗe shayin min lawazimi za ka kawo wani abu da suka rasu dan adam shine yin shiru saboda haka sai aka yi ma'ana kamantawa wanda ake kiran da isti'ara kenan makaniya saboda haka yake zuwa wannan ma sakata an musa lagazabu yayin da ma'ana dai fushi ya nutsu game da annabi Musa a kasar alwaha sai annabi Musa ya dauki allunansa ma'ana na wannan attauna din Allah ya ga ha wanda ya sai kwace shi zama ma'ana fushi wa fi nuskatiha abinda aka rubuta a cikin wayannan allunan ai ma wani suka biya shi ne hudan minan dalala shirya daga ainihin mata wa rahmatu da kuma rahama lil ladina hum li rabbihim yarhabuna lil ladina yarhabuna kawai da suke tsoro da rabbin ubangiji sun mai tsoron ubangiji to Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi ma'ana shari'a da ainihin rahama ya kafu da ma'ana suke tsoro
واختار موسى قومه سبعين رجلا في ميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنة تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين الله
نعم آه. واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذهم الرجل قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن شئت أن تستبدل بها من تشاء وتعدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين Allah kuma ta rage zuwa to a za a gama wannan kifin kenan Allah ya gafarta musu sai Allah subhanahu ta'ala ya sake kiran alaihi musa alaihi salam akan zai gana da shi kuma ya shigo da ma'ana mutane manya-manya daga cikin mutanensa wanda ya ji da su ma'ana ya taho tare da su to tara musa kawo sarrina rajulan saboda haka annabi musa sai ya zaɓi mutum saba'in daga cikin mutanensa bi mallami abu da hijira wanda sun su nan ba su kota dan marakin nan ba a wani kawalin kuma an sai hada wanda su kota dan marakin suka tuba ma'ana su ya zaɓa ya tafi da su Jimi ka na don ya gara da mu lokacin da zai wa ta wu bi ya ne fi ya ta zuru ba da kudurin su daga bauta wa ainihin dan marakin nan da suka yi sai ya fita da su waɗannan a kan su murashfatu yayin da girgiza ta kama ta kama su mai tsanani saboda haka Abdullahi bin Abbas yake zuwa ne annan bari zai zo kawon abin da yasa Allah ya musu haka don ba su ainihin bar mutanen su masu wata a gumakan ba saboda haka a wannan kenan ma'ana da ya kamata lokacin da ake bauta a gumakan gunkin dan malakin su da ya su bar wurin to su ma laifin su shi yasa Allah ya sa ma'ana wannan abin girgizar da zane su wasu kuma suka ce a da suka je da Allah subhanahu wa ta'ala Musa ya je ganawa da mutanensa da Allah subhanahu wa ta'ala sai suka ji annabi Musa yana ganawa da Allah amma Allah ya sa girgize ma'ana wanda yake ya lullube ba sa ganin annabi Musa ba sa ganin komai saboda haka sun dai sun dai ji magana saboda haka sai suka ji kai ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan gashi ka ta kana magana da Allah to gaskiya wa zan ba mun imani da magana da kake da Allah nan kuma sai ka nuna mana shi kuru kuru lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan Allah zai ba ka Musa ibadu sai ainihin zawa ta kama su to suka ce wannan wannan ma da kuma rubutun nan ma'ana lokacin da ma'ana suka nemi ganin Allah to shi sa Allah sai ya sa wannan a girgiza ma'ana ta ta doke su ma'ana suka fadi wasu kuma suka ce a saboda ma'ana bauta a gumaka da aka yi a cikin su akwai wanda suka bauta a gumaka da haka su ne wanda wannan wannan ainihin a bugun ma'ana wannan wannan mayan ko me yake ke suka suka rasa inda suke wasu kuma suka ce a saboda ba su kaura sun bar lokacin da ake mota a gunkin ba ba su kawar bane shi sa ma'ana wani abin ya sami su ko da haka da zai musa ya ga ya zo da mutane saba'in ya zaɓe su ya tiro su a cikin mutane ya tafi da su amma kuma ga su gaba ɗayan su Allah subhanahu wa ta'ala ya wata girgiza su sun faɗi magashiyan sai yake gaya wa Allah ya kara musa ne musa yake cewa rabbi ya ubangiji laushi da arabta wa min qabl wa iyaya ai ni ma da ka hada da duk ka hada kamu Allah subhanahu wa ta'ala yanzu idan na koma me zan gaya wa banu isra'ila saboda haka za su za su rume ni na zaɓi mutane manya da da su ga shi ka kashe su ni kuma in koma yanzu in tsayaya saboda haka bayan da hujjar zan faɗa da in ma kashe wani allah da ka haɗa da ni din kaina ka kashe mu kuma tun a cikin mutanen ma gaba ɗaya saboda haka zai musa yake wannan magana rabbi laushi da ran min qablu iyaya kuma ya allah a tudikuna za ka halaka mu bima fa'ala subha'u minna saboda abinda wawayen cikinmu suka aikata ma'ana a istilafun la tasibna bi zambi ghairina abin da ake nufi a nan dai Allah ka zido sayin mu kar ka halaka mu saboda zulubin da ainihin wasu suka aikata saboda haka wayannan da muka zo da su ba ainihin su suka aikata ba sannan kuma ainihin ni ma ba daga cikin wanda suka aikata saboda haka dole kula ya fara su ba minna sai kuma ai zaki sai zalika to amma in hiya illa fitnatuka ai wannan duka ba komai bane Allah musibar ka da jarabar ka da Allah ce ka fiya su ba wanda su ba wawaye suka auka ki da rabar kare shi Allah subhanahu wataala duk abin da ga mutum ya aikata to da rabar sa ne ma'ana in mai kyau ne Allah ne ya sa ya aikata in mummuna ne Allah ne ya sa ya aikata amma kuma ba yi da laifi a cikin duk abin da ya aikata saboda shi Allah duk abin da ya aikata daidai ne saboda haka to shine ma'ana in ne lafiya da ta dullu ya manta shawo wa tadi manta sha Allah kake shirin da wanda kake so Allah kai ke badda ma'ana wanda kake so shi ne shawar da yawa cewa muradi muradil haqqi wal abdu kal kalam ni abin da take rubi to abin da Allah yake rubi ai da an bawa kamar alkalami yake sai da alkalami an dake shi abin da ake so ya rubuta shi za a rubuta to bawa duk abin da kaga yayi Allah ne yake sa shi yayi amma hukunci da Allah shi yasa mu ke dinga roko Allah ya sa yayi shi yadda za a aiki da shi akan hanya ta alkhairi saboda haka yake cewa a tudillu biya man tasha'u wata liman tasha'u kana bata wanda kake so kana shirya da ainihin wanda kake so da lalahu a wa ilayatu kana kuma shirya da wanda kake so anta waliyuna ya Allah kai ne majibin zu muta walli umurana bi zintan al'umuran mu fa rasul lana gafarta mana warhamna kai mana rahama wa anta khairul ghafirina kai ne biyan dukkan ainihin masu gafara ma'ana kai ne kake gafara ta hakika alhamdulillah idan liman ya sallama abin da mutum ne a baya shi kan ya sallama in kari ne zai suda in maraki ne zai suda to da aka lokacin da jami'in sallama nan sai ruwa mai yayi suda ya yi ko mai yayi da aka to zai suda da kari ne zai suda ya yi da jami'in ya yi da sallah mutum ya zama kusa da wani sallah shi kan
bai da kasance ce wani ina yawan mantuwa a sallah a tsakin ina jin makaranta a raka shi ko da na mai wani tura a raka ta shi ba ne shi ko kwari da mutum zai raka a goma yana kan sura ɗaya matsalar
sai dai tambaya ta gaba da ke cewa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya ƙara wa malam lafiya da tambaya ta ita ce malam ni ne ne wani bayan na tashi sai ni na yi tsarki na yi sallah saboda na ga kamar mutum har washe gari abin yana damuna ko dai ga mutum ne shi ke nan sai na yi wanka na ci gaba da sallah malam ya ga sai yi sallolin da na yi a baya zan biya su ne ko kuma shi ke nan ba su na biya ba.
rasu da ya mutu ya yi cewa mafi ne har yanzu an yi wanka dole kuma ya rama wa
tabbata daga gaske malami ne nake sallah a karafula ya zama ta da zamantaka bayan na nake tsaye sai na tuna cewa kamata a yi da kuma da zauna da zamantaka sai kuma na fata na ƙara raka a biyu da ya sallama malam yaya matsayin na fulani
na fila da yake jirgin ne mai bayani na fila daman ana yin da kome raka a hudu ko ko ya yi raka a ma'ana biyu ko da ya ce da ya zama ba Eh, wannan ya yi a in abin da inda farilla ne zai tsada amma in ba farilla ba ne ba zai tsada ba mutum da ya bar suna na fila ba zai yi tsada ba shi da ya bar abin da ya kai matsayin farilla shi ne ba da yin suna shi ne zai tsada tsarin ba ya ce bane zai tsada shi ne abin da ya kuma da zai yi tsada kan ne saboda ka zama da wani bai tsara wanda na matsayin yin sallah da jallabi a kawai ba tare da ta ko wani ko na ko
to shi wanda ya shi ma bibiya ne duk daga bayan karin da ya zo amma wanda ya ba a sawa za ka dan kayan sallah da lafiya babu wanzu in dai ya rufe cikin da ya kamata a tsaya mana da sallah da tsari amma da sharadin in bai leka ta wurin riga ya abuwa sauran da ba in ya leka ta wurin riga ya kara wasu sallah da tsari don da wanda yake da wanda aka gane wa alƙawara da wanda yake alƙawara sai na cikin sallah cikin sallah da tsari ko da masu sulu a wani da wasu wani da wasu wani mawajibu ne sai da kai daga baya ke cewa ni ne na yi nafila raka farko da sura a yi wani na fila manta da karanta sura na manzan sallah sai na ya yi a hamdu zai wani sai tambayar ta gaba yake cewa malam ya matsayin nafila kake ko wani ke cikin sai yi mai tambaya ta gaba wanda ke fara kama da su fara matsala da fata malam ya shawara lafiya kuma an dan Allah ina yi maka addu'a da wani shawara addu'a ke yi ma da shawara kan cewa yana samun matsala a game da jama'a in ya yi yadda yadda yana nema daga farko kama kama ba a samun matsala amma daga abin ya zo kwanan da a dinga samun matsala a kanin sa da gida don haka yi neman malam ya maka addu'a kuma ya ba da shawara kuma ya zo da to
shawara.
shawari dai Allah ya sa daidai da yake nema shi shawari da zan bashi sai Allah sa ba yana da wani da ke da ba ne yawa da yau shi ne ran ba da addini ba na ya ne ba so da ka wani shi ne shawari da kuma kana son da da shi ko shi aure ba na lokaci da kuma in Allah ya kai da dole ne shi za mu tashi da addu'a Allah ya bashi amin da addini wani kuma da shi ba su son da ya yi ba
sai wannan tambaya da kace ke cewa barka shi ba mana wata kana lafiya ina tambaya ne malam yau ana bi na kuɗin bashi kuma na marayu da jira kuɗin goma na karfi kimanin shekaru bakwai baya yanzu da zan biya yana ƙara wani abu a kan yi ko kuma kuɗin goma da suka wani biya a kan in ya karba lafiya da zai juyawa ne na to dole ne ya yi ya juya ko ya ba da juya na in in kuma ya karba shi zai ba shi zai dawo da shi wannan hudu ko wannan shi zai dawo da shi an dawo da kai ma ya gama da Alhamdulillah. Insha Allah. Allah ya wani kan da ya الرحمن الرحيم إن الصراط المستقيم رحمة الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم